العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na talata wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ne ko? da uku ne? na? wane ne mai hudu kuma? yauwa wato wanda ya zo daidai da ashirin da uku ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ta 1440 daidai gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai suna masjidi sunna a titin sardauna garin azare a daidai wannan lokaci da muka saba zama don murisina mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki ƙarƙashin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wanda shehin malami abubakar mamurgun ya rubuta allah maɗaukaki ya gafarta masa tare da kuma wasu talikai da ƙarin haskakawa da wani malami mai suna malam aliyu albami ya yi shi ma allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako inda shi ya ambaci nasa talikin da cewa idahul ma'an mana ya haska ma'anonin da shi malan ya fassar duka Allah madaukaki ya saka musu da alkhairi to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratul rum haka ne ko aya ta nawa ne ara aya ta 36 ko 46 ko وأربعين لأكله نعم من كفر فاكم وجهك للدين القيم من كشينه ومقاري له ومقاري آية arba'in da nawa ne? eh haka yake ara mafaƙin waje haka liddinin kai min ƙamli an yaciya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله na'am يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين a nan ya yi shi amma sai an tayar ku? ƙarama a maimaita hanyoyi
بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله Mhm.
يومئذ يصدعون haka yake من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون Allah sarki ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين to kun ga anan Allah maɗaukaki ne ya yi umarni kai tsaye ga manzansa Muhammad sallallahu Alaihi wasallama farin gani ɗan Abdullahi. Allah maɗaukaki ya ce masa faƙin waje haka, ka miƙar da fuskar ka ya Muhammad, idan za ka yi abu karka yi, karka raba ɗaya biyu, ɗaya ɗaya, biyu biyu ce ko? To in za ka yi addinin Allah ka yi shi karka yi shirka. karka hada da bid'a in kana mushrikanci in kai sa'a ka tuba Allah zai gafarta maka amma karka hada mushrikanci da ainihin wato addinin Allah ba sa zama guda shine Allah madaukaki yace wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama faqim wajhaka lid-dinil qayyim kadai da fuskar ka ga addini wanda yake miƙaƙe wani addini ne miƙaƙe dinul islami kaji ba ɗarikar wane ba dinul islami addinin musulunci musulunci nan shine addinin da in kun duba hadisi a cikin arba'un hadisi hadisi mashhuri na umar dan saddaf amir al-mu'minin sai na umar ya ba mu labari cewa bainama na hannu جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل yace wata rana kawai muna zaune wajen manzon Allah sai ga wani mutum ya hulo mana rajulun bin nikra wannan mutum ya zo da wasu sifofi na farko yace la ya'rifuhu minna ahadun eh shadidu bayadu siyabi ko shadidu sawadi sha'ri ra's la ya'rifuhu minna ahad wannan mutum da ya fito musu tufafin safarare ne kuma sol yanzu in ka je makka akwai tufar da suke sawa kamar farare muna magana da wani mutum a makka ai malam nan kasar wasu gari in ka aka ganka da riga mai rodi-rodin nan sai ce mulawwal wurin juma'a ka sa kaya kuma mai rodi-rodi abu rodi-rodi cikin duma farin kaya saboda mazan Allah ce ku sanya tufafinku mafiya kyau su ne farare to wannan mala'ika jibrilu ne ya zo da ya zo sai ya zo da farare kuma farin sol kaga babu dauda a ciki ina almajiri ina titidiri masomin gardi ina gardin kansa barin dauda ba na mai ƙura'ani ba ne mai ƙura'ani ya fi kowa tsabta kuma kadda a kuskura a walakanta mai karatun alƙura'ani girmama shi ake yau duk bakinka in ka je kasashen larabawa ko sudan ne in suka ga kai hafizin ƙura'ani ne wallahi masallacin juma'a za su baka da gida su ma aure amma mu nan wai mai karanta alƙura'ani in mata za ba shi wai sai wadda ta shanye yaran malamai ustaz har da kai? a wadda ne haba makana fata na wannan bai dace ba shi mai ƙura'ani girmama shi ake yi ko ba a so mai ƙura'ani ya zama mai datti dole a koya masa tsafta kun ga mala'ika jibril ya zo kamar yadda sahabi mai daraja yake faɗa tufafinsa farare ne sol gashinsa kuma baki kirin ya ka gani tufar fara gashin baki yana kyalkyali na baki haɗe yi kyau kuma la ya arifu homin na ahadu ya ce duk cikinmu ba wani ɗaya da ya san shi bai za mai ko'ina ba hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama ba asina da rukubatai ila rukubatai bai za mai ko'ina ba sai da je gaban annabi manzon Allah malaka jibrilu sai ya haɗa gwiwoyinsa da gwiwoyinsa wa ba a kafaihi alafa kizaihi ya ɗau tafukan hannunsa ya ɗora a kan cinyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga wani ai abin kallo ne sai ce ya muhammad akhbirni anil islam ba muna magana akan addinin islam ba shine dalilin wanda yasa na kawo ne akhbirni anil islam yace ba ni labari dangane da musulunci zamu ji idan akwai ɗarika a musulunci dai zamu ji wannan mai tambayan mala'ika jibrilu ne mai ba da ansar kuwa annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama kuma hadisin dan islamiyya ma ya karanta shi mu ba ma kuma zai da zakara ko kalan lahu ne kala rasulullahi dama ya ce masjidin sunna ita sunna ba ruwanta da ɗebe-ɗebe da shara a yi kala shehu rariyar lahu anu a kalan lahu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kalan sahabatu musulunci ke ya ce ya muhammad akbirni anil islam ya ce ya muhammad ba ni labari dangane da musulunci sai manzon Allah ya amsa masa da cewa al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-sala wa tu'ti az-zaka wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila kana sadaqata umar mai hadisi ya ce fa'ajibna la ya tsaluhu wa yi saddiku annabi ya ce masa shi fa musulunci ka ba da saida cewa ba abin bauta sai Allah ka yadda cewa annabi muhammadu jakada ne na Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba za ka bautata wa Allah ba sai da saƙon da Allah ya turo annabi da shi ka ji ma'anar shahada ke bayan wanda ya ce kuma ka tsaye da sallah in sallah ta tsayu ba da zakka zakka na ana ba da ita a cikin dukiya ta kudi ana ba da ita a dabbobi ana ba da ita a amfanin gona a nan ake zakka kuma kowanne da nisabinsa in wannan nisabin ya kai to zakka ta zama wajibi ga duk wanda Allah ya mallakawa babu tsini ba dabara ba ba a yi wa Allah wayo sai ka ƙin zakar miliyan uku sai Allah ya ɗora maka asarar miliyan tara kuma ga bashin miliyan uku na Allah a kan yaushe za ka farki sai ce masa wata suma ramadan kai azumin watan lamarana ba shi muke ba yau kai azumi na ramadana ba wai kawai azumin kawai ake ana nufin sai ka koyi yadda annabi ya azumi malamai sun yi bayani ƙur'ani ya yi bayani tunda ayar da ta ce thumma atimmu siyama ila al-layl to akan ta malamai suke ta rubutu abinda zai bata azumi abinda zai raunana shi abinda zai inganta shi dole duk sai ka sani kowa sai ya sani tunda ai azumin wajibi ne a kanka tunda kayi ahala ne an ce awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farba aini to duk farilla ta ainihin nan wacce wani baya dauke wani iliminta wajibi ne a kanka dole ka tsaya ka koya daga bayan azumi sai annabi ya ce kai aikin hajji idan Allah ya baka iko ka je makka kai aikin hajji annabi yana ƙara ba da amsa mai tambaya sai ce kayi gaskiya kenan ya san abin da yake tambaya ko sai ce fa akhbirni anil iman to ka bani labari da iman dangane da imani ya karanta masa an tu'mina billahi ka ba da gaskiya da Allah menene imani da Allah ka yadda akwai Allah ya za ka yi ga gane Allah ya ce a fillahi shakku faɗiru samawati wal ardh kana shakkar samuwar ubangiji ne to fi shine wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa ko ka taba jin wani injiniya ya ce mu muka yi saman nan duk tsaurin idansa duk ta ko farfesa ne ko farfesa irin na da ba na yanzu ba ka san farfesosin yanzu coge ne yawanci Allah ya sauka sai jazirce aka basu suna ta daga kafada wai farfesa profesa na da kudi ma ba ruwansa da shi ga wani abubuwansa daban yake yana jami'a ba ruwansa da hulɗa in ba ta karatu ba yanzu farfesa yawo yake ina zai samu kudi ba ba haka bane ina sauki don haka dole ka yadda kai imani da Allah kai imani da mala'ikunsa ne imani da mala'iku ka yadda da samuwarsu ka yadda da sifofinsu cewa laisu bi zukurin wala ina da dai sifofin yadda da mala'ikun ka san wadda yake wajibi ka san su sannan ka san littattafin da Allah ya sauka ka san manzannin Allah ka yi imani da ranar ƙarshe ka yadda da ƙaddara mai kyau da mummuna nan ma sai ce sadaka ta kai gaskiya fa akhbirni anil ihsan yace ka bani labari dangane da ihsani kyautayi manzo Allah yace masa ma'anan kyautayi ka bautatawa Allah tamfar kana ganin sa dan in baka ganin sa shi yana ganin ka nan ma yace sadaka ta Umar yana ta kallon abun mamaki daga nan sai ya tambaya fa akhbirni an sa'a yace to ka bani labarin tashin alkiyama mana nan manzo Allah sai ya ce masa mal mas'ulu anha ma din annafiya ce mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda ake tambaya dangane da sa'an nan bai kai mai tambayar sani ba akan ta har malaika jibrilu malamin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai na umar ya ce sai da muka ɗan zauna zamani mai tsawo bayan wannan sai annabi ya ce masa ya umar a ta gari mani sa'il ya ce sai na umar ko ka san waye mai tambayan nan kala allahu wa rasuluhu a alam ya ce allah da manzansa su ne mafiya sani kaji yadda suke na da wuri ba sa shishigi a malaminsu sai ce fa'in na hu jibril atakum yu'allimakum amra dinikum yace ai jibrilu ne zo duk sahabbai ko sun gaishe ya zo da sifan mutum akwai wani sahabi mai kyau a Madina da hiyatul kalbi saboda kensa mata ma kuya suke suna dan lekawa suna ganin sa to yawanci malaika jibrilu in ya zo sai ya zo da sifarsa kyakkyawan mutum shine ya ce ya zo ne ya koya muku lamari na addinin ku to in kada wani hadisin kaga dai babu kazanta dan farin kaya ne da yi kaga ba zai zauna a ko'ina ya bata tabuwarsa ba ko gashinsa bakin girin kuma a taje babu kurdumus Allah ya sauke to kunga musulunci iyakarta Allah ba wani mai fassara ma musulunci fiye da wannan dan Allah akwai dariƙar wani a ciki akwai dabarar wani a ciki Allah ka gane da mu to wannan shine musuluncin da aka ce wa annabi ya tsaye da fuskar sa akan sa karrarahu ta'kidan ai mun yi irin wannan ayar a baya ya maimaita wannan ayar ne saboda karfafawa aul yubna alaihi qawluhu ko dan ya gina wannan fadin da yace ka ainihin tsaye da fuskar ka ga addini min qabli an ya ce yawmun la maradda lahu min Allah tun gabanin wani yini da yazo wanda wannan yinin ba mai mai da shi idan alkiyama ta zo akwai mai cewa a fasa babu wa huwa yawmul qiyama ita ce ranar alkiyama yawma idin yasaddaun فيه لقام تارك الأسل في السد أن يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار هنا يصدعون متاني ذا سراربا bayan an yi hisabi wasu su yi aljanna Allah ka sanya mu ciki wasu su yi wuta Allah ka raba mu da ita Allah ya ce man kafara fa alaihi kufuru duk wanda ya kafirci to sakamakon kafircin nan yana kansa kalli lamba ta daya kama kala Allah ta'ala tamfare da Allah madaukake ce fa asabahum sayyi'atu ma amilu ko wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un fa asabahum sayyi'atu ma amilu mummunan sakamakon abin da suka aikata sai ya same su abin da suke izgili a kansa sai ya zo ya riske su wani farko ne ko ta biyu ne haka ne kuwa kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukake ce wallazi ja'alakum khala'ifa fil ard Allah shine wanda ya sanya ku mamaya a ban kasa faman kafara fa alaihi kufru kaga yan uwanta wanda dai ya kafirce to sakamakon kafircin sai yana kansa ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا كافري كافرتين su bai kara musu komai wajen ubangijinsu illa maqata sai zargi wala yazidu alkafirina kufruhum illa khasara kafirci bai da dan kafirai da shi baya dada wa kafirai komai sai tabewa Allah ka raba mu da kafirci ai wa bala kufrihi sakamakon kafircinsa mummunan sakamako shine wabal wa huwa naru shine wuta wa man amila salihan wanda da ya aikata aiki nagari bali anfusihim yamhadun sun shimfida aiki nagari ne don kansu ai yudauna banazilahum fil janna za su taki gurin zaman su a cikin aljanna liyajziya alladhina amanu wa amilus salihati min fadli Allah duk yayi wannan ne don ya saka wa waɗanda suka yi imani bayan imani suke aikata ayyuka na gargari Allah zai saka musu daga cikin falalarsa innahu la yuhibbul kafirin lalle Allah baya son kafirai ai inna Allaha yubghiduhum Allah yana fushi da kafirai wala yuthibuhum ba zai ba su lada ba bal yu'aqibuhum zai musu hukuma ne ثم ربط تعالى rahmaniyatahu fil akhirah bi rahmaniyatihi fid dunya sannan sai Allah ya kulle rahamarsa ta duniya da ta lahira a ayar da zamu ji bi kaulihi da fadin sa da yace wa min ayatihi an yursila riyaha mubashshiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajriya al-fulku bi amrihi ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
نعم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا Mhm.
وكان حقا علينا نصر المؤمنين Allah ka taimake mu Allah madaukake yace wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi na Allah madaukake alamomin da za su nuna ma girman ubangiji ai ta'ala rahmaniyati fi dunya rahama ta sa a duniya allati tadullu ala rah- rahm- rahimiyatihi fil akhirah wacce take nuni ga rahimiyya da rahman da rahim sifofi ne guda biyu sai dai waccan ta gaba ta fi wannan ta baya an yursilar riyaha mubashiratin yana daga cikin rahamar ubangiji sai ya sako iskoki ya sako iska masu yin albishir bi ma'ana litubashira kumbil matar yawanci in za a yi ruwa sai iska ta zo mai sanyi to albishir take cewa bayanta ruwa zai sauka waliyudhiqakum biha min rahmatihi don ya ɗanɗana muku rahamarsa da wannan ruwan ai almadar wal khasaf shine ruwan sama da kuma dausayi walitajriyal fulku bi amrihi dan kuma jirgin ruwa yayi gud- ya gudana yayi tafiya cikin kogi da in ba a ruwa ruwan ai zai kafe ko to dan wai fulk shine jirgin ruwa ya samu hanyar gudanawa amruhu iyaha bi iradatihi walitabtagu min fadlihi saboda ku s- nemi wani abu daga cikin falalar ubangiji ta hanyar me arrizqa bi tijarati fil bahr ku nemi arziki ta hanyar yin fatauci ko kasuwanci cikin teku wala'allakum tashkurun saboda ku gode wa ni'imar ubangiji wa tuqimuna wujuhakum lid-dinil qayyim ku tsayar da fuskokinku ga addini mai kake akwai aya ta ɗaya kafin wannan ko kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah shine wanda yake sako iskokai su zama su albishir a gaba da rahamarsa rahamar ita ce ruwa hatta idza aqalla sahaban thiqala har sai iskan nan ta dauko gajimare mai nauyi sukunahu li baladin mayyitin Allah ce sai mu shayar da shi ga wani gari wanda ya mutu saboda tsananin kamfan ruwan sama fa anzalna bihi almaa sai mu saukar da ruwa a wannan gari fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai mu fitar da kowane irin dan itace ta dalilin wannan ruwan kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun Allah ya ce haka nan muke fitar da matattu a cikin kabari saboda kuwa astu da wannan ruwan in an yi ruwa sai ciyawa ta tsiro to misalin fito da mamata da aka binne a kabari ke wa qauluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace wa arsalnar riyaha lawaqiha Allah yace mu muke aiko rara iska ne za ta dauko hudan namijin dabino sai ta sanya wa ta matan dabino dole sai da barbara ya aiki iska ce take yi lawaki ce an gane bushiran baina ya dai rahmati ta zan mai ba da albishir a gaba ga rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala hmm? to fa'anzalna mina sama'i ma'a haka ne ko? sai muka saukar da ruwa daga sama fa'askaina kumuhu wa ma'antum lahu bi kazinin muka sa- muka shayar da ku wannan ruwan alhali ku ba za ku iya taskance shi ba ku ajiye shi alhijiri aya ta 22 wa qawluhu ta'ala wa huwa allazi arsala ar-ri- riyaha ko wa huwa allazi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah shine wanda ya aiko iskoki su zan masu albishir gaba da ruwan sama shine rahamar tasa wa anzalna minas sama'i ma'an dahura Allah ce mun saukar da ruwa daga sama mai tsananin tsarki ba ruwan da yake ruwan sama da shi yasa annabi ana fara ruwa sai ya fito da kwabrinsa ya taba yace innahu hadithul ahd bi rabbi bai dade da barin wajen Allah ba don haka ya taba ni kai ma an za ka yi sunna sai ka yi haka linuhiya bihi baldatan maita Allah ya ce na saukar da wannan ruwa ne don murayar da garin da ya mutu da rashin ruwa wa nusqiyahu mimma mimma khalaqana an'aman wa anasiya kathira daga dai wannan ruwan saman ne za mu yi bar mu shayar da abubuwan da muka halitta na dabbobin ni'ima da kuma mutane masu yawa kaji duk albarkar ruwan sama suratul furqani ko to mu koma ta biyu ne mai hadisi ko wa fil hadisi alladhi akhrajahu muslim fi sahihi ya zo cikin hadisin da imamu muslim ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 771 ya ce mai an ali bin abi dalibin radiyallahu anhu an ji hadisin daga aliyu dan abi dalibin Allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare shi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu kana idza qama ila salati qala sayyidina ali yace manzon Allah in ya miƙe zai yi sallah sai ce wajjatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wama ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يدك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك رواه الاستفتاء مال الناصر الألباني يا سني wannan hadisi cikin littafinsa mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha amma annabi yana yin wannan addu'a ne a sallah ta nafila ta dare an gane ko ma'ana wajhatu wajhiya lillazi fadara samawati wal arda hanifa na fuskantar da fuskata zuwa ga wanda ya kagi halittar sama da ƙasa ina mai bi a miƙe wa ma ana minal mushriki na kaji ba a so ka zama daga cikin mushrikai ni ba na daga cikin masu shirka in ji annabi inna salati lalle sallata wa nusuki da yanke-yanke na yanka ka yanka rago ka yanka saniya ka soke raƙumi ka yanka kaza ka yanka tattabara eh to wannan yanke-yanke wa mahayaya durayuwa ta shi ne mahayaya daga lokacin da ka zo duniya har zuwa numfashinka na ƙarshe wa mamati da mutuwa ta daga mutuwarka numfashi na ƙarshe ya ƙare yadda za a yi wanke ka a mastura a ɗauke ka a kai ka kabari a sa ka a kabari duk aina Allah kana irin na gargajiya kana zo kabari har a dinga sa bulo da wani abu har ana gini a kabari a yi shi ƙato kamar Allah ya sauka wannan manzon Allah ya taɓa aika sai na aliyu ya ce diyar da ya je ga kabari mai tudu ya ce karka bar shi ka rushe shi domin kai wannan aikin ya za a yi kan kuku kuma an fara yin wannan tiddan a yi kabari a yi masa gina da a garin nan ba a yi ko baki ne da suka zo kowane abu ne kuma ban sani ba kuma da laifin masu gari ba sa karban shawara inda ta sunna ce su ko malam fada ba zai faɗa ba Allah sauka to sai na aliyu annabi ya tura ya ce idan ya ga laya a jikin doki ya cire kayan banza da yanzu ba idan ya ga kabari ya yi tudu kabari tudunsa ɗani ɗaya ne haka to yanzu duk yawanci da mai tona kabarin da mai yin ba wanda ya iya bayan da za ka yi kun zo ku wajen ɗari kowa yana ba da umarni a yi kaza a yi kaza a yi kaza Allah sauƙaƙe musulunci ko ya tsara yadda za a yi komi tun da ya koya ma yadda za ka yi fitsari da ba ya ba zai magana akan buso ba wanda makomarka ne mutuwar kama akwai musulunci a ciki amma sallah ta musulunci da garan ka mutu kar a ce sai kaza kasa yanzu ana wani abu sai a ce sai lokaci kaza a barka annabi ya ce idan aka tabbatar da mutum ya mutu to maza a yi man sutura abin da in na kwarai ne an kai shi ga alheri haka yake so in ba na kwarai ba ne ku da kuka rike gawa ku rike sharri tare da ku ko babbanka ne ko babanka ne ko waye to dai sharri ka rike in ji annabi ne ba ruwa na ne ko ba ka ba amma ce ba za a yi sitiran kawai wani ma sai an jira shi wani daga wata ƙasa zai zo Allah sauƙaƙi to kaga wa mamati lillahi a ga lillahi na ai shi ne cikon magana lillahi rabbil alamin duka wa'annan da yanka da sallah da yanka da rayuwa da mutuwa duk a yi da hanyar Allah la sharika la kar a yi wa Allah shirka a cikin waɗannan ababen annabi ya ce wa bizalika umirtu ana awwalul musulmi a can anan ya ce wa ana minal musulmi da ko a addu'ar ce da wannan aka umarce ni in ji annabi ni kuwa ina daga cikin musulmai kaji musulunci ko bai faɗi kuma ta ɗariƙa ba wa ana minal musulmina allahumma antal maliku la ilaha illa anta ya allah kai ne mai mulki babu wani abun bauta sai kai anta rabbi wa ana abduka kai ne ubangiji na ni bawanka ne zalamtu nafsi na zalunci kaina wa tarabtu bi dhanbi na yi furici da zunubina faghfir li dhunubi jami'a ka gafarta min zunubaina duka innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yadda sha'anin yake babu mai gafarta zunubi sai kai wahdini li ahsanil akhlaq ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan ɗabi'u la yahdi li ahsaniha illa ant ba mai shiryarwa ga mafi kyawun ɗabi'u sai kai wasrif anni sayyi'a Allah ka kawar mun miyagun ɗabi'u la yasrifu anni sayyi'aha illa anta ba mai kawar mun ya hana ni miyagun ɗabi'a sai kai labbaika na amsa kiranka ya ubangiji wasu adaika ina neman arzikinka wal khairu kulluhu fi yadik duk alheri yana hannunka ya Allah kaji in kana neman alheri aina zaka nema shikenan ba ruwanka da boka wannan cikaji ne magani sai Allah wa sharru laysa ilayka sharri ko ba a danganta shi ga Allah ana bika wa ilayka ni daga gunka nake kuma gunka ban koma tabarakta alherinka yayi yawa albarkarka ta yi yawa shi ne tabararka wata alaita ka yi ɗaukaka astagfiruka wa atubu ilaika ina neman gafararka ina kuma tuba zuwa gare ka haka ne ko? to wannan ita ce addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi sun bayyana ta'ala annar tafarrukan nasu badal inzari sannan sai Allah maɗaukaki ya yi mana bayani cewa rabuwan da mutane suke yi bayan an musu gargaɗi fa'amana ba'adun wa kafarar asarun wasu su ba da gaskiya wasu su kafirta laisa muktasirin ala hadhihi al'umma ba wai iya wannan al'ummar bane bal huwa min ɗabi'atin nasi ɗabi'ar mutane ne fa qala sai Allah ce wala kad arsalna ne ko an jata ya karanta to sai Allah ce wala kad arsalna min qablika rusulan ila qaumi hakika mun aiko manzanni ya muhammadu gabaninka zuwa ga mutanensu faja'uhum bil bayyinat manzannin nan suka zakke musu da hujjoji bayyananu ay alwadihatu ala sidiqihim fi risalatihim ilayhi wannan hujjojin suna gwada wa al'ummatan gaskiyarsu ne cikin kiran da suke musu fakazzabuhum sai suka karyata su Allah ce fanta kamna min alladhina ajramu sai muka yi ukuba muka yi azaba ga waɗanda suka yi zunubi ai ahlakna alladhina kazzabuhum muka halakar da waɗanda suka karyata su wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin taimakon masu imani in ji Allah hakki ne a kanmu kalli lamba ta ɗaya ne ku? ƙala lauta'ala wa ukura tuhibbuna nasrun min Allah wa fatkun qarib wa bashiril mu'minin suratul saff wa ukura tuhibbuna akwai wata da kuke so shine nasrun min Allah nasara daga wajen Allah wa fatkun qarib da kuma buɗi nan kusa Allah sai ce to ka yi muminai albishir duk za a yi musu wannan an gane wa ƙala ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath Allah ya ce idan taimakon Allah ya zo da buɗi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ka yi tasbihi kana mai haɗawa da godewa ubangijinka ka kuma nemi gafararsa innahu kana tawwaba lalle ubangiji ya kasance mai karban tuban bayinsa Allah ka amshi tubar mu ai hakki ne na ubangiji da ya dora wa kansa sai ya taimaka wa masu imani inda imani na gaskiya ne alal kafirina bisa kafirai bi ihlakihim Allah zai halakar da kafirai وإن جاء المؤمنين يدير تد مؤمنين ثم ربط تعالى هذا التفريق بين الناس sannan sai Allah maɗaukaki ya ƙulla wannan rabuwa da ta kasance tsakanin mutane bil imani wal kufri rabuwar da suke wani ya imani wani ya kafirci bi ghairihi min a'malihi ta'ala da waninsa daga cikin aikin Allah maɗaukaki liyubayyana annahu huwa alladhi yajri al umura kama ya sha wai don Allah ya bayyana cewa shi yake gudanar da al'amura kamar da yake so faƙala ya ce mu
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله حكيكي.
فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون حكيكي.
وإن كانوا من قبل أن نزل عليهم من قبله لمبلسون تعلم أنك كيتي الله الذي يرسل الرياح Allah shi ne wanda yake sakin iska Allah sai ya koro iska fatuthiru sahaban ita kuma iskan nan sai ta tunkudo gajimare ta ji wani science mana tuziju ai tuharriku ta motsa shi fa yabsuduhu fi samaa'i kayfa sha sai Allah ya shimfida wannan gajimaren a sama iya yadda yake so min qillatin aw kasara ko a sa gajimare mai yawa kaga wani bakin hadiri baki kirin ga yawa in kaga kamar zai a tashi duniya ko a sako shi dan kaɗan kamar da aka yi kaɗan ne sai ruwa kuma waje alhu safan sai allah maɗaukaki ya sanya shi yanki yanki bi fashe sini wa kuna bi iskaniya ai kiɗa an yanki yanki mutafarrika fataral wadaka ya khuruju min khilali sai kaga ruwa yana fita tsakanin wannan gajimare lamba ta uku ne qala lahu ta'ala alam tara anna allaha yusji sahaba kai mai karatun qur'ani ko mai sauraro baka ga ba yadda Allah yake koro gajimare thumma yu'allifu bainahu sannan sai ya hada tsakaninsa thumma yaj'aluhu rukama sai ya sanya shi wani kan wani fatara alwadaka yakhruju min khilali sai kaga ruwa yana fita ta tsakaninsa wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin sai ya dinga saukarwa daga sama min jib ruwa kamar girman dutse min baradin da kuma kankara fa yusibu bihi man yasha wa yasrifu wa amman yasha ya samar da ruwan nan ga wanda yake so ya kawar da shi ga wanda ya so ya kadu sanabarkihi yadhhabu bil absar sanabark shine walqiya walqiyar wannan hadirin ta yi kusa da in kana kallo da idanka kamar za ka makarci saboda tsananin hasken a suratun nori ko? na fai za a saba bihi man ya sha min ibadi idan ya samar da wannan ruwan ga wanda ya so daga cikin wato bayansa idahum yastabshirun sai su dinga murna ay yafrahuna bil madari suna farin ciki da wannan ruwa da Allah maɗaukaki ya saukar zuwa gare su wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin ko da yake sun kasance gabanin Allah ya saukar musu da wannan ruwan sun ma ɗebe tsammani ai ya isi na min inzalihi sun ɗebe tsammani ga saukar ruwan sama au sakiti na mublisin kenan ko kuma sun yi shiru la yastadi'una izhara sururi ba za su iya bayyana farin cikin ba limahun fihi min ya'sin minhu saboda halin da suke ciki na ɗebe tsammani ga samun ruwan sama to ina ga za mu takaita akan wannan aya in Allah maɗaukaki ya kai mu na? ɗaya ce? ya kuma yi bayan lokacin ma ya haɗa ta da nan insha Allah gobe za mu dora a kai والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu kafin aje ga karanta tambayoyi akwai sanarwa kamar haka to takaddun ku yau ba akwai wata takaddar wanzan ina take saba ana kawowa tallafi ga kwamitin marayu da farko dai wani bawan Allah ya rubuto takarda malam ya ce batun tallafa marayun nan akwai irinsu da shi ya rubuto takardar suna so su tallafa amma abin da za su bayar sai su gabe taka kara ya karya ba kamar yadda ya ce to shi yana ba da shawara wai ko 'yan agaji za su rika dan zagawa da hulunansu domin su rika sawa to ai ga mata suna kawo yanzu ga wata ma naira saba'in ta kawo ko haka kawo ai da haka da haka ake tarawa in kuma yan agaji da kwamitin sun ga za su iya zagawa shi kenan eh eh ina ga yan agajin mala ya bada umarni wannan wata bayar Allah ta bada yadi da kuma hula na maza sannan wata bayar Allah ta bada naira 400 wannan ma wani bawan Allah wannan da har ofis aka kai mun ya ba da yadi biyar ya ce abe kwamitin marayu sannan wannan ma ko wata baiwar allah hajiya yalwa yusuf kofar gabas ta kawo set biyu na mata a set bakwai na mata ɗinkaku ta ce abe wa marayu rubutun ne ai wannan ma wata baiwar allah ta ba da kayan mata sannan to wata baiwar Allah ta ba da kaya na mata buhu guda da takalma set ashirin na manya da yara da kuma kudi naira dubu daya da kuma jaka set uku wata baiwar Allah mahadila yau ta ba da kayan yara set biyar na mata da hijabai ta ba da yadi na maza da kuma kayan maza set biyu wata bairu Allah ta ba da kaya na mata set biyu da kuma na yara set biyu da hijabai wani bawan Allah ya ba da kaya na yara set hudu wata bairu Allah ta ba da ɗan kunni set shida wasu bayan Allah sun ba da kayan sakawa na manya da yara guda biyu wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗaya wata bairu Allah ta ba da naira ɗari biyar wata bayar Allah ta ba da shinkafa kwano ɗaya wani bawan Allah ya ba da takalma set biyar na yara da kuma kayan yara wata bayar Allah ta ba da kayan mata wani bawan Allah ya ba da falle biyu na zani wani bawan Allah ya ba da kayan maza set sha biyu na yara wata bayar Allah ta ba da kudi naira ɗari biyu wani bawan Allah ya ba da fulunan yara guda goma wata bayar Allah ta ba da kudi naira saba'in sannan wani bawan Allah yanzu ya kawo kudi naira dubu biyar ya ce daga wata baiwar Allah ne ta ce a baiwa mai larurar rashin lafiya na kwakwalwar nan wadda za a je gwaji a kano ina jin da yauwa sai wannan daga kwakwada makaranta guda su kawo a wannan ba za a karanta ba wannan kwamitin zaka ne suka ce akwai wani bawan Allah darakta na au dan bidir petroleum wato ya ba da zaka ta naira dubu ashirin a kwamitin zaka na ga iya takaddun kenan akwai guda ɗaya wadda wanta ganta ba jama'a sai su yi haƙuri in mun gani gobe sha yawwa wannan assalamu alaikum malam ga kaya kala talatin goma sha biyar na yara goma sha biyar na manya a bawa marayu daga bishira binna abdulkadir gidan marigayi sarkin sakuwa da ke kofar gabas na ga bari mu karanta 'yan tambayoyin da suka sauwaka akwai takardu kuma malam da ake rubutowa na neman taimakon nan suna nan da yawa yanzu wani an rubuto mun ce babu wani kuɗi da ake nema an tura cewa za a je a emergency referral nema aka yi to dai amma suka ce wai don allah a karanta musu da fatan mala ya sha ruwa lafiya malam muna neman taimako fi sabilillahi ga wadda Allah ya horewa a sakamakon rashin lafiyar da abokinmu kuma dan uwanmu wannan bawan Allah ya samu rauni ne a sakamakon hatsarin mota wadda har ya samu matsala a kafarsa da kuma hannunsa to abin har ya kai ga zuwa Kano domin yi masa aiki kuma kudin biyan ya fi karfin iyayensa shine nake neman taimako fi sabilillahi ga wadda Allah ya hore wa Allah ba da ikon taimako akwai irin waɗannan takardu a'a ba ni suka bari kawai akwai irin wannan takardu da dama wadda suka rubuto wasu gashi kamar na yaron nan da zai je za a kai shi Kano mai kwakwal wannan wani ya bada 500 wani ya bada 2500 yanzu kuma 20 ake nema akwai na mai ciwon zuciya jaririya yar wata goma akwai wasu da suke karye a gida suna fama duma takardu dai ga sunan da yawa to kuma da kuma wata da ta rubuto ta ce marayu take da su bara ma ta rubuto tana neman taburma har an ce ta samu wai bai shiga hannunta ba shine bana ma take cewa yaran wai lokacin akan siminti suke kwana to wani bawan Allah ya ba da shadda yadi goma wani kuma ya ba da naira biyar. wani kuma ya ba da tocila a 'yan agaji kenan ko ya manta ne to wata ta manta tocilan ɗinta sai ta turo yaran da suke guri sai su zo gun 'yan agaji su tambaya mai wannan tambaya ta ce malam tambaya ta ita ce ni ne ina zaune da mijina da 'ya'yana to malam ba wani abin kyautatawa da yake shiga tsakanina da mijin nawa haka ma 'ya'yan nasa baya yi musu ni ce kudin makarantarsu ni ce kayan sallarsu ni ce yi musu duk wani abin kyautatawa ko bukata kuma malam yana da shi don ma'aikaci ne in na yi magana sai ya ce ba shi da shi sai dai kawai ya rika neman mu'amala ta aure da ni to saboda wannan al'amari malam sai na ji na tsane shi a matsayinsa na mijina kwata-kwata ba na sha'awar zama da shi saboda ɓacin ran al'amarin to yanzu ta kai ga har ina neman hukuncin mu rabu shin malam in na hakan akwai laifi
ƙa'ida ne wadda ya auri mace zai ciyar da ita zai tufatar da ita in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ‘ya'yan da ya haifa kuma ɗawainiyarsu duka kafin su balaga wajibi ne a kansa in bai wannan ba ai ilalwa auliya ya aka ce sai a samu waliyansa ko mun dadewa a nemo waɗanda za su gaya masa su ji a gaya musu ta hanyar haka ake ware wannan na'am shin malam wai akwai laifi in mace tana yin karatun sallah a fili
babu laifi inda ake bayyanawa ta bayyana daidai ne annabi ya ce sallu kamar aitumuni usalli illa iyaka ba a so su daga sautin su yayi kara fiye da yadda- kamar yadda mazaje suke yi amma dai kar su yi gum a ransu na'am
wannan ya ce don allah malam muna so mu sani ne waya hukuncin azumin wanda ya shiga kogi sai ya nitse amma daga baya an ciro shi baya hayyacin su to ya Eh, ya galabaita ya sha ruwa mana Ko? duk wanda ya kira hagu azuminsa ya ɓaci dole zai rama wannan azumi
mai wannan yana cewa malam tambaya ta ita ce malam ni wato saurayina ne aka saka ranar aure na da shi daga baya sai ya buƙaci a ɗaga min a ɗaga bikin zuwa shekara ɗaya saboda mahaifinsa ya ce ba zai aure ba sai ya gina gidansa shin malam zan iya jiransa ko kuma in wani ya zo min zan iya yin aurensa saboda na ga lokaci ya ja da fatan malam zai sa su a cikin addu'a Allah tabbatar musu da abin da ya faru
to wannan ai an ce mai ɗaki shi fi sani yadda yake mara yoyo ko sanin halin da take ciki ba wanda ya sani sai ita in tana ga za ta iya jiransa saboda shi ta fi so shi kenan in kuma tana da buƙatar aure sai ta yi aurenta ba matsala
iya tambayoyin da za a karanta kenan kafin nan shekaran jiya an sanar da yara 'yan mata biyu da suka ɓace to uban yaran ya kira ni tun a ranar an samu wayannan yaran a garin bulkaciwa kuma gwanda a sanar da mutane domin su rika kula wajen tura yaransu yaran da da suka fito neman abin da za su saya babu sai suka tsaye da ɗan acaɓa daga fatar akan za su tafo azare cikin gari daga nan ɗan acaɓa da ya juya da su har zuwa garin buskuri suna magana ya ce zai kashe su kasan kun san mata dole suka yi haƙuri ya kai su wani gida yadda bayanin ya nuna ya je ya ajiye su to cikin yardar Allah da addu'o'i da ake yi dai ba su fita hayyacinsu ba suka fito suka tsallaka gidan suka fito bakin hanya suka shiga mota suka ce ba su san ina za a je ba a kai su bulkaciwa kuma cikin yardar Allah a bulkaciwa suka shiga hannun wasu ahalar sunna su ne suka zaunar da su har aka da suka ji sanarwa har aka samu su aka je aka ɗauko su to suka ce a gode wa 'yan uwa musulmi bisa addu'a da malam da aka yi da sauran a gurare daban-daban Allah saka kowa da alkhairi sai waɗanda suka rubuto suna neman addu'a masu bukatu da dama da marasa lafiya kowa Allah subhanahu wata'ala ya san bukatarsa kuma kowa ya san damuwarsa daga ciki akwai wasu bayan Allah da suka rubuto suka ce a sanya zababben gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Kaura a cikin addu'a wadda gobe za a gabatar da rantsuwa Allah ya sa wannan mulki da zai yi ya zama mai amfani ga al'ummar jihar Bauchi baki daya
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين